أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أَنْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ إنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار وبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da ya kadarta mana haɗuwa a wannan sahiya ta talata yau muna sha takwas ga wata na Ramadan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda haka in ya dace wa 19 ga wata na hudu miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin tafsirin alkur'ani mai girma wanda ajiya mun tsaya a cikin suratul tariq ubangiji subhanahu wa ta'ala a farkon wannan sura ya yi rantsuwa da abin da yake tauraru sannan kuma Allah ya rantse da sama sannan wannan tauraru Allah ya ce annajamu thaqib tauraru ne ma'abuta haske sannan Allah ya yi bayani akan cewa babu wata rai face a tattare da wannan ran ubangiji subhanahu wata'ala ya yi tanadin wasu masu gadi masu kula da kowace rai da haka ɗan adam ya yi dubi jan hankali ne allah subhanahu wata'ala yake a gare mu cewa falyanzu lil insanu min mahulik ɗan adam ya yi lissahi ya ga cewa wai da menene aka halicce shi asalin halittar ɗan adam ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci babanmu annabi adam daga ƙasa wanda wannan ƙasa kuma ita ma kala-kala nau'i-nau'i daban-daban wanda za ka ga kalan ƙasa wata fara wata baka wata mai ƙarhi wata mara ƙarhi wata mai kaza wata mai kaza to yanda aka haɗa wannan asnaf daban-daban na ƙasa aka halicci annabi adam to haka mu kuma ɗiyan shi ko kuma mu ce jikokin shi ko jikokin jikokin kaza mu ma kasance da haka za a samu hori a cikinmu a samu baƙi a cikinmu a samu mai kaushin hali a samu mai tafshin hali a samu mai kaza mai kaza yanzu daga wannan halitta ta annabi adam alaihissalatu wassalam kuma sai zamanto ubangiji subhanahu wataala sai ya sanya tsarin samar da dan adam a ban kasa ba ta hanyar abin da ya shahi kasan bane ba ta wace hanya ce ta hanyar a aihe shi ne wa bassa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa sai Allah ya yada daga annabi adam da shi da ummuna hawa sai Allah ya da mazaje da yawa da mata mataye da yawa kenan maza ga sunan burjik su matan ga sunan burjik yani wannan hukunci ne na ubangiji subhanahu wataala wanda wannan hanyar da ake samar da dan adam kuma bayan halittar annabi adam daga ƙasa sai zamanto ta hanya ce a tsakanin namiji da mace a lokacin da aka samu maniyin namiji da maniyin mace ubangiji subhanahu wata'ala ya musu wani matabbata a cikin cikin ita macen wanda har akai matakin da dan adam in zai koma mutum daga nan kuma akai matakin da za a iya aiho shi kenan nan ubangiji subhanahu wata'ala yana jan hankalin dan adam ne cewa dan adam ya duba ya tuna falyanzu lil insanu mimma khuliq Allah ce khuliqa mimma in dafiq an halicci ɗan adam daga wani ruwa mai tunkuɗan juna wanda shine ruwan maniyi wanda wannan ruwa ya kuruji min baini sulbi yana hutowa daga daga tsotson namiji wata ra'ib da ƙirjin mace sannan Allah ce innahu ala raj'ihi laqadir lalle Allah mai girma da buwaya ala raj'ihi akan ya mayar da wannan maniyin daga inda ya hutu Allah mai iko ne ko kuma tafsiri na biyu ubangiji subhanahu wataala mai iko ne akan wannan dan adam inda yake asalin shi maniyin ne har ya zama abin da ya zama Allah mai iko ne akan ya kashe shi ya koma zuwa gare shi kenan kowane ɗaya daga cikin biyu ubangiji subhanahu wataala mai iko ne akan haka da haka Allah subhanahu wataala yana jan hankalin mu akan cewa kar mu fandare mushi kar mu yi kar mu yi jayayya da abin da yake hukuncin shi ne mu rika tana cewa ga asalin yanda ya halice mu sannan kuma ga asalin da muka zo gidan duniya da haka babu wani abun jiji da kai ko daga kai ko makamancin wannan asalinka asalina asalinmu gaba daya daga wannan dugo ne na mani daga wannan ne muka zo matakin da muka kai kaza muka kai kaza har yau muka tsinci kanmu a cikin halin da muke ciki da aka kar da mutum ya rika manci asali manci asali shi yake sa dan adam ya rasa shi wane ne kenan ka tuna cewa asalinka ga yadda kake sannan kuma ka rika tuna cewa makomanka ga za ta kasance duk yadda kake jin ka kai ka kawo gangan jikinka ya yi ƙarhi an yi wane ne an yi wane ne ka rika tuna ranar da za ka koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah maka sakamako duk yadda kake jin ca kana da ƙarhi kana da wane ne kana da wane ne waɗannan duka abubuwa ne wanda samun su kai a yanzu sannan kuma Allah wasu lokuta za su iya zauwa a rayuwa waɗannan abubuwan gaba ɗaya ka rasa su kenan da ka karka ɗaga hankalinka karkata da hankalinka ka ajiye hankalinka ki ajiye hankalinki ki bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine gatan bawa shine Allah ke cewa ya khruju min bayni sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir zamu tashi aya ta tara yawma tubla sara'ir yawma tubla sara'ir fama lahu min quwwatin wala nasir na'am ubangiji subhanahu wataala yake cewa yawma tubla sara'ir anan kuma Allah yana jan hankalinmu cewa mu yi hankali akwai wata rana tana zawwa aka ce ranar ƙin dillanci ko ranar da rigar sarki ta ɓace wanda aka ce dillali ne to zai ja to mutum ne hankali duniyan nan ba kawai ba shi kenan an zo an ci duniya an ƙare kamar da shaidanu suke ca daga duniya sai ka duna kowa abin da ya ga dama ai ba abin da zai faru a dan adam ya rika tuna yawma tubula sara'ir ranar da ranar tashin kiyama wanda tubula fihi sara'iru yanda za a zo a bude duk wani abin da aka yi shi a boye yanzu anan kun yi kunu kun yi kuni kunitu an yi waye an hada kai da wacece an hada kai da wane ne an je an aikata abin da ba daidai ba ana ga cewa babu wanda ya sani a gaggauta tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala in ba haka ba kuma me zai biyo baya wannan abin da kuka yi a cikin duhu wannan abin da kuka yi ba wanda ya sani wannan abin da kuka yi daga kai sai wani ko daga ke sai wacce ko daga kai sai wacce ko daga ke hewa ne ku tabbatar da cewa akwai ranar da Allah subhanahu wataala zai bayyana wannan abin a kaɗo shi a binciko shi a ce ina wani ɗan wani ina wacce ‘yar wani dole kuma ka amsa wa Allah subhanahu wataala a ce wane kai ne ka aikata kaza da kaza da kaza da kaza kaga ai duk wani abin da ke sirri ne ya gama bayyana ka tuna fa babu kumyatar da ta kai kumyatar ranar tashin kiyama kaf saboda anan gidan duniya kana jin kumya ko wa kake jin kumya la'alla malaminka la'alla babanka la'alla kannin babanka ƴan uwanka abakkanka wane ne su kake jin kumya kadai wanda ka sani to waɗannan gaba ɗaya suna nan duk wani wanda ka san kana jin kumyan shi yana wajen sannan kuma za a kirayo ka wane dan wane ko wacce yar wane kin aikata kaza da kaza da kaza da kaza wace kumya ta kai wannan kumya duk wanda kake ga cewa ya kamata ya kamata ka ji kumyan su duka suna nan kowa yana nan babu wani wanda baya nan a wannan wajen kowa yana nan saboda yawmul mashhudin ne rana ce wanda kowa sai halarto ta to da ka dada mai rika tuna wannan rana idan ka aikata abin da ba daidai ba na aikata abin da ba daidai ba yanzu da muke rayuwa muna da dama wace dama ce muke da shine mu tuba idan muka tuba shikenan Allah zai goge wannan abin balbari ma za a yi masanya wannan aikin na banna ya koma aikin lada fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat Allah zai masanya aikin zunubin da aikin alheri sai zama to an yahe shi amma duk wanda ya aikata wata badakalan shi yayi kullakullan shi yayi munamuna akai dirba akai wane ne ya fasa ya tayi lahira aka nan wallahi ya shirye tsayawa gaban Allah subhanahu wataala yanda rana ce dama ta bayyana abin da yake sirrance ay yabqa sirru alaniyatan wal maknun mashhuran duk abin da akai a sirrance zai hoto karara sannan kuma duk abin da ake boyewa zai zama to shahararre kowa ya sani da haka ɗan adam ya rika tuna wannan rana yau mutubula sara'in ranar tonon asiri ranar za a bayyana duwar abin da aka yi asirrance za a zo a yi shi ɓaro-ɓaro sannan kuma bugo da ƙari a kan wannan inda kana da wata dama ko wani iko ko nuna cewa ba ka yarda ba allah ce famalahu famalahu min kuwatin wala nasir shi ɗan adam innan famalahu baya da ai al'insan yau malkiyamati bayyana komi min kuwatin shi a karan kanshi bai da wani ƙarhin da zai iya kare kanshi wala nasir sannan kuma babu wani mai agaji ko mai taimako wani daga gehe zai ce kai wani jakuda wannan yakin da ka ɗauko ni zan maka shi ko akwai wallahi babu rana ce ta kowa li kulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni yani kowa ta kanshi yake kowa wane ne kowa ta kanshi yake to da kaga karɗa da mai jayo ruwan da zai zo ya tafi da shi aiki yakin da ba za ka iya ba ka fara shi maganin ka aika a fara yani duk abin da ka san ka aikata na ba daidai ba wanda ka aikata sun gabata to kai kokari ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar da aka ambata sharuɗan tuba na harko annadamu alama fata kai nadama akan abin da ya riga ya gabata kada ya zamanto ka aikata ba daidai ba amma ko yau hira an ta hira za ka rika takama kana jijji da kai kana nuna cewa fa ku ne ɗan iskar lokaci kaza ka ji mutum yana shelan cewa shi ba mutumin kirki ba ne ba to kaga wannan tuba shi da sauranta saboda bayyana dama akan abin da ya aikata ba kai kamata ka rika roƙon Allah ya goge abin da mutane suka sani akan ka na ba daidai ba a wancan lokacin da kai shi na shiririta Allah ya goge wannan abu ya zamanto tarihi ma ba a tadawa haka ya kamata ba kai da kanka ba ka zo ka rika cewa mu ne muka yi kaza ni ce nayi kaza ni ne nayi kaza da sauransu wannan baya halatta annadamu alama fata wan niyatu alla ya'uda ila dhanbin fima baqiya min umrihi sannan kuma kai niyan ba za ka koma zuwa ga wannan laihin ba abin da ya maka saura na rayuwanka gaba daya abin da ya maka saura na rayuwa na lunwashi kai niyya tsakaninka da Allah ba za ka koma ba sannan kuma wa an yatruka al-ma'siyata fi sa'atiha ka bar wannan saban Allah da kake a lokacin da kake jin dadin saban Allah aka maka wa'azi sai ka fahimci cewa gaskiya abin nan ba daidai bane ba amma kuma ka da damar da zaka aikata wannan ba daidai din ba amma sai ka ce ka tuba ka bari saboda Allah to wannan shine tuba ba zaman tuba ruwa ne kare ma dan kada yani dama ko baka tuba ma baka da daman da zaka aikata wani layi misali shaye shaye ne kake ko zinace zinace ne mutum yake Allah kiyaye sai zaman to a daman da yake da tayi wannan iya yanzu babu a hannun shi babu wata daman da yake da bayyana ko biye shi wata kan shi yake ko kari bai yi ma kan shi sai ce to shikenan dai mun tuba mun hwasa amma fa yau in ya ji wani jimin muka hannun shi kuma to waɗancan laifukan nan dama ba ba tuba bane dama kawai ba yanda zai yi ne bari to wajibi ne mutum ya zaman to kenan an yatruka al-ma'asiya fi sa'atiha ya zaman to ka bar wannan abin da ke na sabo a lokacin shi sannan kuma an tarudda al-mazalim duk abin da wani ka zalunci wani kai wani ka maida mishi abin shi mutunci shi ne dukiyar shi ce yi ke kai da ita a gulma ne kai annamimanci kai ka zauna fada kaza an tsatsagi wacce kin ja zare an yi ta abubuwa to wannan abin da kika yi ki tabbatar da cewa zalunci ne tuban wannan zaluncin bayan kin tuba ga Allah subhanahu wataala sannan kuma wannan baiwar Allah ita ma ki je ki ku fahimci juna da ita cewa nayi kaza kaza kaza kaza kaza lokaci kaza ko kuma wacce a cikin rukuki ina neman a yahi min abubuwan da suka faru a cikin rayuwa ko kuma kamar da za ka ga ana neman yahiya misali ramadani ya zo ko ramadani ya kusa muna neman yahiya abinda muka yi mun sani ko mu sani ba a cikin haka dai mutum ya nema mutumin nan yahi mushi in kudin shi ne kame dame to wannan wannan sune kusan sharadai guda hudu na abin da ya shayi tuba kenan da adam ya tuba tun kahin wannan ranar ta zo da za a mushi tonan siriri ba wani tonan asirin da ya wuce a tsaida ka gobe kiyama a ce wani dan wani ka aikata kaza da kaza da kaza da kaza da kaza Allah rahman asiri sai fadar Allah subhanahu wa ta'ala wasu sama'i zatin raja.
Wasu sama'i zatin raja, wal'ardi zatin sada, innahu laƙaunin fas, wa ma huwa bilhazi, innahum yakiduna kaida, wa akidu kaida. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wasu sama'i bayan an buɗe suran da rantsuwa sannan kuma Allah ya yi wasu jawabai masu tsada ga dukkan mutumin da yake iya da imani ya kula da waɗannan jawabai tun kahin ranar da al'amura za su ɓaci sai Allah hallo sake yin rantsuwa Allah ce wasu sama'i Allah ce ina rantsuwa da wasu ma'i zatin raja'i Allah yana rantsuwa da sama ma'abuciyar ruwa ma'abuciyar girgije al-raja ya ne al-matsar kamar da abdullahi dan abbas ya hudu al-matsar ko kuma ka ce abin da ya shahi girgijen ne ko abin da ya shahi hadarin ne al-muhim da abin da ke alaka da ruwa to Allah ya yi rantsuwa da sama ma'abuciyar ruwa ya'ani qatada yake cewa tarji'u yana mayar da rizqul ibadi yadda yake maimaita ko kuma yake kwankoma arzikin bayi kulla amin a kowace shekara walaula zalika la halaku wa halakat mawashi in ba don haka ba dan adam din da ya rasu sannan kuma dabobin da yake da su ma da sun mutu to amma Allah yake rantsuwa da sama ma'abuciya ruwa kuma sannan kuma ruwan nan ma ma'abucin kokomuwa kaga bana ayi shekara mai zauwa ayi shekara mai haka zaka samu kowace shekara sai ayi yanzu la kaddar Allah a samu shekara guda misali ba a yi ruwan sama ba ya abin zai kasance kaga ɗadam zai mutu sannan kuma dabbobin da ake tare da su suma za su yi suma za su mutu saboda duk yanda rayuwa ta kai ta kawo yanzu duk wanda mutumin da ya san rayuwar da ake a nan wajen ya san irin waɗannan lokutan da ake ciki yanzu wanda ake kiransa da suna lokacin rani lokaci ne mai wahalan jere lokaci ne wanda abubuwa sun yi karanci a hannun mutane abinda kuka noma ya sha baya sannan kuma lau damuna da ɗan saura to wannan wani lokaci ne wanda abubuwa suna da suna da wahalan wahalan wahalan jere yani in kayan gonan ne kudin su ya ƙara hauhawa sun hau in menene yayi tsada yayi karanci kuma a hannun mutane to shine rani to wannan ranin haka za a rika tahiya za a rika tahiya har akai farkon damuna kuma abin ya ƙara tsananta hallau amma daga lokacin da aka ce maka ai an karya an karya hatsi an karya dawa an karya wane ne an fara hudu wake an fara to shi kenan albarka Allah kuma ta fantsama ciyawa ta huto ko ina dabobi sun ci sun koshi madara ko ina da nono ana yawo da shi to wannan shine arzikin ubangiji subhanahu wataala wanda kuma kowace shekara mai meta yake ka kadarta waɗannan shuhudaddun dajinan da muke da a ce banda ubangiji subhanahu wataala waye isa ya gamsar da waɗannan dajinan da ruwa babu sannan kuma ga ciyawa da take hutowa babu biyanka babu dalarka babu kokarinka na komi baka sa irin ba na ciyawa haka zai huto ka kora dabobinka su ci wannan ciyawar kai kuma ka amfana da naman ka amfana da madaran da yake tare da su to waɗannan duka arziki ne wanda Allah ya tabbatar da su ga ɗan adam ana buƙatar ɗan da mai ajiye hankalin shi ya bauta wa Allah subhanahu wata'ala sannan ita sama ma'abuciya zubar da ruwa ko sai Allah yake cewa wal ardi ita kuma ƙasa zati sada ma'abuciyar tsagewa kaga idan sama ta zubar da ruwa kuka sa abin da kuka sa na shifka ita kuma ƙasa mai take yi ta tsage in kuka sa an ka zo sai ga abin ya ciko sama an yi ciko sama na kuma sai ga ya tsatsage wani lokaci ka ga shifka ta hutu wani lokaci ga bata kai inda za ta hutu amma dai abin ya tsage to duka wannan aikin wane ne aikin Allah ne subhanahu wa ta'ala sannan kuma wannan abin da yake da alaka da ruwan sama da abin da ya shaye shifka shine rizqan lil ibad kamar Allah ambata a cikin suratul qaf duk wani arziki a duniyance a yanzu da ake tahiya duk wani arzikin da ba arzikin noma ba to arziki ne wanda yake tawayayye ne saboda arziki na noma shine arzikin da bai da alaka da harkar siyasar duniya shi dole ne ku ci dole ne kai alaka da wanda yake da kaje ka saya ba magana kana son shi bane ko baka son shi ko akwai alaka tsakanin ko ba alaka tsakanin ku duka ba wannan bane ba kuma sannan ka fahimci siyasar kasashen duniya a yau duk kasar da take so ta tsaya da kafafuwanta me take yi za ta mallaki abincin da za ta ce zaman to ta haƙarhin shi amma da lokacin da ya zaman to duk abin da kuke bukata na abinci kaso mai yawa daga ciki sai an yi odan shi daga kasashen waje an kashi cikin kasashen ku to alama ce akan cewa lalle tattalin arzikin ku a rushe yake sannan kuma bukku da ikon kanku da kanku saboda ba ku isa ba kuma kanku da kanku tsari kasa kaza take sai da muku kaza in ta ce yau ta fasa aka ce an yi kaza shi kenan kun shiga cikin wani matsala da haka Allah yake rantsuwa da waɗannan abubuwa saboda ya nuna mana kimar da suke da da daraja da suke da a cikin abin da ya shahi zamantakewa na yau da gobe yanzu misali ka ɗauki ƙasar rashi a yau tana sayar da alkama ko sannan kuma tana sayar da iskan gas sai ƙasashen turai suka ce za su sa mata takunkumi akan cewa kuɗinta ba zai rika yawo a duniya da take so ba yani ba za su mu'amalanci kuɗinta ba ta ce to shikenan alkaman da take saidawa kowa duk wanda zai saya to dole ne akan shi ya canza kudin da shi yake da zuwa ga kudin ita rasha in yana so a sai da mashi in kuma baya so to yayi gaba su kuma dole su yi ta'amuli da ita kaga da an canza ka dauko ka dauko dollar ɗinka ka canza ta koma kudin su ka dauko euro ka canza shi ya koma kudin su kaga ambargo bai sayi ba kenan babu zancen takunkumi zaka ƙasa idan tana so ta tsaya da ƙafafuwanta al'umma suna so su tsaya da ƙafafuwansu to dole he sun yi aiki da irin waɗannan ababen da Allah yake rantsuwa da su don a nuna maka girman su kaga sama ma'abuciyar ruwa ruwan kuma da yake maimaituwa kowane lokaci sannan kuma ƙasa ma'abuciyar tsagewa za ta tsage tsirrai su hoto wannan shine arziki haƙiƙi Allah yake cewa innahu kaga shi wannan alƙur'ani mai girma laqawlun fasl shine magana wanda yake na gaskiya haka abdullahi dan abbas ya hudi hakamun adalun shine magana take ta hukunci wanda yake na daidai sannan kuma shine abin da yake adalci Allah ya ce wa ma huwa bil hazl alqur'ani da kake gani da maganganun Allah subhanahu wataala ba wani abu bane ba na kakaci ba wani abu ne ba na wasa ko na wargi a magana ce ta gaskiya innahu laqawlul fasl wa ma huwa bil hazl kenan ba wani abu ne wanda yake na wasa a abu ne wanda yake na gaskiya kuma dan gaskiya aka yi shi Allah ce qala fal haqq wal haqq aqul fal haqq wal haqq aqul gaskiya Allah ce nake ambatawa la amla anna jahannama zan cika wutar jahannama da mutane da aljannu kaga kenan alqur'ani mai girma ba magana bace ta wasa sannan kuma ba magana bace ta boka ba magana bace ta mawaki ba magana bace ta ta mai waƙe bal magana ce ta ubangiji ubangiji ubangijin halittu gaba daya shine Allah subhanahu wataala to bayan Allah yayi bayani akan abin da shayi alqur'ani saboda su kahore suna tuhuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da tuhuma da yawa akan alqur'ani mai girma amma kuma sun yarda cewa lalle qur'anin nan ba maganganu bane nashi suka ce kai wannan abin da yake doka hankalin mutane magana ce ta buka sihirci hankalinmu ne shi sa yake karantawa muke jin wani daɗi na musamman Allah ce a وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون تؤمنون ولا بقول كاهن يتي قليلا ما تذكرون سيتي تنزيل من رب العالمين ba magana boka bace ba magana mawaki bane ba magana mahaukaci bane ba magana ce ta ubangijin talikai Allah subhanahu wataala wasu a wani wuri suke cewa asatirul awwali naktatabaha fahiya tumla alaihi bukratan wa asila suka ce ai ta tsinniyoyin mutanen harko ne yake rubutawa ya samu suke taimaka mishi wa anahu alaihi qaumun akharun wasu mutane suke agaza mishi akan rubuta su Allah ce duka ba wannan ba saboda ƙur'anin na aka ce in dai har tatsiniya ce ai kukun hishi sanin tatsiniyar to ku zo da irin alƙur'ani in kun isa wanda duka yi gagara kenan Allah ya wanke magana abin da ya shahi ƙur'ani wani magana ce tabbatatta magana ce tas daga wajen Allah subhanahu wataala battar alaka da bokanci battar alaka da sihiri battar alaka da hauka yanzu bayan wannan kuma Allah sai yake bayani akan su kahurai Allah ce innahum su kahuran nan yakiduna kaida ay thumma akhbara anil kafiri na bi annahum yukazzibu na bihi suna ƙaryata alƙur'ani suna ƙaryata annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama sun ƙaryata da shi sun ce ba su yarda ba akan abin da ya zo da shi ba haka nan bane ba sannan ba haka nan kuma innahum yakiduna suna yin kaidi da makirci kaidan kaidi na kirki sun kulla makirci ya wuce a lissafa akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama akan da shi da sahabban shi ya zai a halakar da su ka duba manzala sallallahu alaihi wasallam irin wahalhalin da sha a garin makka ka duba sahabban shi irin wahalhalin da suka sha a garin makka to su ɗabi'a waɗanda suke kahurai za su riƙa ƙulla makirci saboda liya suddu an sabilillah dan su toshe tafarkin Allah subhanahu wataala sannan kuma Allah za su ciyar da dukiyansu yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiquna Allah ce summa takunu alaihim hasratan summa yughlabuna wallazina kafaru ila jahannama yuhsharun lalle waɗanda sun kafarta suna bayar dukiyansu saboda su kange mutane daga tafarkin wanda yake madaidaici tafarki madaidaici abinda Allah ya ce abinda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata yanda sahabbai suka fahimta zaka samu kahure suna zuba kudade tsababa akan ya za a yi su dakile mutane kar su fahimci wannan abinda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi yanzu maganganun da ake kwanakin nan akan wahdatul adiyan dayantuwar addini ko kuma tattaunawa tsakanin addinai ko da makamancin wannan wanda za a ce maka a wannan krista ne wannan ba yahude ne kai musulmi ne kaza kaza da sauransu kakka zage shi kakka zarge shi kakka aibanta shi karka bata abin bautar shi shi ma kare haka ya za a yi a zauna lahiya waddu law tudhinu fayudhinun sun so ka sassafta su ma his sassafta misali a bauta wa Allah a wasu lokuta sannan kuma a zo a bauta wa abin bautar su halla wasu lokuta sun so haka amma ubangiji subhanahu wataala ya ce a faɗi musu cewa lakum dinukum waliya din kai da za ka yi kahurci je ka yi kahurcinka ni da zan yi addini zan yi musulunci zan yi musulunci na amma hiran cewa karkace mutumin da ya riƙe Allah matsayin abu uku ba za ka ce kahuri ba ne ba to a yaushe za ka yi musuluncin a ce duk wani kahuri ba za a aibanta mushi ba duk kahurar da suke duniyan nan a ce kowa abin da ya aikata daidai ne har ka ga wani daga cikin musulmi wai ya ambata cewa ai ba a san ba ma waye yake kan daidai sai an ji lahira a wallahi kai ne baka san ba wanda yake kan daidai saboda bakka da alƙibla bakka da addini baka san komai ake cewa addini ba amma duk mutumin da ya san addini ya san menene abin da yake daidai inna dina inda Allahi al-islam in ko baka yarda da wannan aya ba to ka kafirta don haka lalle waɗanda suka kafirta suna bayar da dukiyarsu suna ciyar da dukiyarsu saboda liya suddu an sabilillah saboda su kange mutane akan tafarkin Allah subhanahu wataala sannan kuma tafarkin Allah za a kange mutane akai za a ɗauki salo daban-daban uslubi daban-daban hanyoyi daban-daban na yaya za a yi araba ku da Allah kuma ka duba haka tsarin da duniya ta sa gaba yanzu kenan yanzu wannan tashar da ake fama da ita arewa bayani ya tabbata cewa tasha ce wadda ana mawwalata daga ƙasa amurka da haka za a ga imash ɗinsu daban sautinsu daban kayan aikinsu daban za a ga abin kowanne an sanya kuɗaɗe tsababa yun fi ƙuna amuwalahum liyar suddu an sabilillah saboda a hana mutane bautan Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma a zo a yi wani tsare-tsare da wasu shirye-shirye wanda za su za a koya mutane wayar abin da ake cewa rayuwa yanzu akwai wani shiri da ake bada labari wanda ake a wannan tashar me shirin yake wani suna ne kamar zamantakewa za a koya mace a gidan aure ya za ta zauna da mijinta to su waɗanda suka zo su karantar da ita yadda za a yi zamantakewa auren na su suwa ne ne ina mazajensu ina gidajensu har da wata lattijo ake ba da labari wanda ta lattijanta amma ta ita lattijanta har rush take shafawa kaji faqidu shay la yu'dihi mutum wanda ya rasa abu zai ɗauka ya baka su ina tarbiyyar su take ina gidajen mazajen su me ya hana su zaman aure ko kuma ki ce a film zaki kalli yanda ake zamantakewar aure ita wadda take zaman a matsayin film kin batta da mijin da take aure da shi kuma ita za ta koya miki zamantakewar aure ka jama'a waɗannan abubuwa da suke faruwa ana yin su ne saboda manuhohi ba wani film ɗin da za a duniya wanda bai da manufa akwai manufa da ta sa aka yi shi ko ya zama manufa na kirki ko kuma ya zama to manufa wanda yake ba na kirki ba amma babu wani abin da za a zo a babu manufa haka kawai a zo a ɗauki misali mutane a riƙa biyan su a ɗauko a sa tasha a saman a saman satellite kuma a riƙa haska muku ita kyauta kuma ba don Allah ba to don me don ku lalace wanda Allah ya yi bayanin haka innan lazina yuhibbuna an ta shi alfahishatu fil lazina amanu su gurinsu ya za a yi al'ummar musulmi ta lalace da haka ya za a koya muku kallace-kallacen batsa tsiraici da'ara duwan abin da ke kaskanci ne a koya muku maganganu na banza a koya muku sa kaya na banza a koya muku kalmomi da tahiya na banza duk abin da za ku yi a cikin rayuwa ku zaman to duk tafarkin banza ko kama akhlaq halayen ku ɗabi'un ku halayen na mutanen banza to me amfanin musuluncin ku abin da ake cewa musulunci halaye ne da ɗabi'u masu kyawu manzala sallallahu Allah ya yabe shi cewa innaka la'ala khuluqin azim kana kan dabi'u da halaye masu kyau a lokacin da kika rasa hali mai kyau kika rasa dabi'a mai kyau miye amfanin musuluncin ki innama bu'istu li utammim makarimal akhlaq manzala yake cewa an aiko ni saboda in cike gurbin makarimal akhlaq halayen suke managarta to ke ina halin ki managarci yake kin dauki rayuwarki gaba ɗaya kin ba yan funafunai su karantar da ke da ake rayuwa da haka wannan wajibi ne kowa ya maka shi wa'azi su waɗanda suka kafirtan nan yunfiqun amwalahum dare da rana kudin suke badawa suke ciyarwa kuma gurin su ya za a yi mu lalace mu zamanto mutanen banza a daidai lokacin da mun kasa fahimtar haka nan da yawa daga cikin mun kasa fahimtar haka nan idan suka halba tasha ta tahi mu dan mi da hannunmu za mu kama mu sa wannan wannan tasha da hannunka ka ɗauki muharrik ka ɗauki remote ka sa wannan tasha dan mi ka lalata kanka ka lalata ɗiyanka ka lalata gidanka ka tarbiyyantar da yaranka akan wani abin da ke bai da kyau riba mai kuka samu da kuka kalla amfani mai kuka samu sai dai cutarwa da haka a matsayinki ta ɗiya musulma wadda kika san abin da kike yi a cikin zamantakewanki da kike a gidanki ko a gidanku karki yarda ko daidai da ibta ido wannan tashar kwata-kwata ku goge ta ku fita daga cikin sha'aninta ba abinda za a yi ko telen ba kalla ba abinda za a yi barantana don wannan tashar ba kalle ta ba mi za a yi babu wani abinda za su yi su birge ku mi za su yi su birge ku babu da haka wallahi kalubale ne mai girma wanda yake tunkarin gidajen musulmi a yau kuma ya lalata tarbiyyar da yawa kuma yana cikin lalatawa hatta a cikin zamantakewar da ake na aure a yau irin waɗannan funafunan da aka kalla na hausa a da suna da tasiri mai girma a cikin zamantakewar da muke yi a yau ba aikin da ake banda kallon irin waɗannan abubuwa mai amfaninsu riba mai za ku samu a cikinsu allah shirye mu innahum yakiduna kaida allah ce wa akidu kaida allah ce ina maida musu makircinsu zuwa gare su ya'ani makirci muqabil din makirci su sun yi makirci makirci mai girma Allah yake cewa akidu kaida nima ina warware wannan makircin da suka kuma ina mayar musu da makircin su zuwa gare su to bayan Allah yayi wannan bayani na cewa lalle tabbas su waɗanda suka kafirta za su yi aikata haka sannan kuma ga abin da Allah zai maida musu kaga irin abubuwan da ake da tsare-tsaren da ake tafiya a kai in ba dan falala ba ta Allah subhanahu wata'ala yo ai samun wani mutum mai imani ma a yau nema ne nema ne a yanda waɗannan mutane suka tsaya tsayin daka dare da rana ba sa jin has ƙoƙarinsu kawai yaya za a yi mutane su kafirce waddu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa'a sun gwammaci sun so ina ma a ce kun kafirta kamar da suka kafirta sai ku zamanto abu ɗaya ko ka san da duk wani kahuri da ya kwana a duniya hassadan ka yake hassada yake maka yana maka kyashi da keta akan musuluncin da kake yanzu jiya jiyan nan wani ɗanwa yake aiko min wani bidiyo daga turai wata daga cikin ƙasar faransa ce wasu musulmi suna sallah sallan ma da suke na tarawih a kan hanya amma wallahi aka samu wasu daga cikin turawai zanga-zanga suke yi wai akan ba su yarda ba akan waɗannan mutanen su zo su yi sallah su bauta wa Allah ko kuma su yi sallah a wannan wajen su musu yarda ba a jiya aka yi wannan abu bayan shan ruwa to kaga guru su kenan idan kana sallah haushe ke ji saboda ya sani a cikin zuciyar shi hanyar da yake saman kanta ƙarya ne yake shi sannan kuma kai abin da kake kai ya san tabbas wannan abin shine nutsuwa to amma ibaya so so yake ku hallaka tare irin ta iblis Allah kiyaye Allah yake cewa mahilil kafirin ka dakatawa su kahure karka musu gawgawa kyale su amhilhum ruwaida ka dakace su qalilan ya'ni wani dan lokaci kadan yanzu ba ana ta kafircin ba kafircin shi yahi yawa kafircin shi ne abinda ake dagawa ake kururutawa a duniya shi ne abinda ke faruwa a yau to karka yi tsammanin cewa wai Allah subhanahu wataala ya wance da masu imani ne a taimakon Allah yana nan dai inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad Allah ce inna lalle mu lanansuru rusulana za mu taimaka wa manzanninmu sannan ko ba su kaɗai ba wallazi na amonu da waɗanda suka yi imani duka za mu taimaka musu taimakon Allah ba dole ba sai ina nan taimakon Allah ba dole ba sai kana nan taimakon Allah ba dole sai kina nan ba sannan kuma taimakon da ubangiji subhanahu wataala zai ba lalle bane wani lokaci kai ka fahimci me taimakon da aka yi amma tabbas ubangiji subhanahu wataala yana kare mu kari kariya mai girma ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا in ba dan kariya ta Allah subhanahu wataala ba masallatai da an rushe su babu wani kahurin da yake so ya ga wani masallaci a tsaye to Allah yana kare yana kare kaihin kaidin nasu da makircin da suke kullawa mu ko abin sai zama to mana a matsayin jarrabawa tashi mu fuskanci abin gurgurdan ne zamu iya babu guzirin da za mu riƙe mu ɗoka sama da imani da Allah sama da gyara ɗabi'unmu da halayen mu zamanto musulmai na kirki musulmai da gaske wanda Allah yake shelanta ula'ika humul mu'minuna haqqa wannan sune masu imani da gaskiya sune masu imani imani na gaskiya imani da gaske wannan wajibi ne kowa ya gyara halin shi ka zamanto imaninka musuluncinka musuluncinki musulunci ne nagartacce ba kawai ba musulunci irin na na ganiwa ne yana yi niwa bari in yi wanda kuma da yawa shi ke faruwa a yau kaga musulmi ne amma duwar abin da kasar musulunci ya karantar a kai to shi baya ciki cin amana yaudara ha'inci ayyukan banza duwar abin da kasar na ba daidai ba yana aikatawa an kai matakin da a yau ana zagin musulunci ana aibanta shi ana kwara mushi saboda hali da ɗabi'un da wasu daga cikin musu ke da a ce ga kunan musulman ne amma kun yi kaza amma kun yi kaza amma kun yi kaza ka ɗauki misalin zamantakewa na aure a yau da tura suka shigo cikin abin ake magana haƙƙin mata haƙƙin mata idan ka tashi magana mai ake yi sai a kafa hujja da wani aikin da wasu daga cikin musulmai suka aikata saboda aibi saboda ayi hukunci akan musulmcin sai ce ga wani nan ya aure wacce ya bar ta haka nan kara zibi ga wani bai kula da iyalin shi ga wani bai kula da ɗiyan shi ba ya aihi yaron ya sako shi a saman titi kaga wannan ai ba musulunci umurce shi ba shine ya aikata aikin shi amma musulunci umurce shi da haka ba musulunci umurtan shi akan ya kula da ita ya bata kariya ya bata duk abin da ya kamata gurgurdan yadda zai iya na abin da ya abinci ne inda za ta zauna ne abin da tuhahin da za ta sa da sauransu لينفق ذو سعة من سعته وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم دولك كلا دون أبوا الدين هدورا maka. amma sai aka samu wani musulmi ya ƙi kula da wannan abin sai a ce to bari a zagi musulunci saboda aikin da wannan ya aikatawa alhali shi ma ƙin aikata da ya musulunci ne sa'a ma to waɗanda abubuwa suna faruwa ko kuma yaro ka ga yara an aihe su an zuba su saman titi idan ka zo aka yi magana akan cewa ai addini yayi magana akan a aihu tazawwaju alwadud alwaluda fa inni mufakhirun bikum al-umma yawm al-qiyamah manzala sallallahu alaihi ya ce ku auri mata masu son ku masu aihuwa zan yi alfahari da ku a gobe kiyama sai ya samu wani mutum ya hutu yana so ya aibanta musulunci sai ya ce wai da mutanen banzan ne manzala zai alfahari da aka kawo ku takaita aihuwa alhali shi mutumin da yake wannan magana ɗiyan shi nawa sana cikin ɗiyan shi biyu ko uku nan wane ne na kirki a cikinsu wasu yara da suke ɗaukar motoci suna shan giya suna zubo mata a ciki suna kaɗe mutane su wane ne mafi yawancinsu masu ɗaya ɗaya biyu uku ne mafi yawancinsu wa kadir wane wane ne wane alhaji wanda suke da wannan irin wannan tunanin alhali a daidai lokacin da shi da yake ga cewa kamar ya yi risir a cikin rayuwar shi ya yi najahi a cikin rayuwar shi ya samu matsayi a gidansu a irin wannan barkatai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sa aka aiho shi me barkatai suna cewa aihuwa ba lissafawa yani kawai a rika aihuwa shi haka yazo tunda a lokacin da aka aiho shi yau shekarar shi 70 a duniya ko 60 da wani abu a lokacin ai babu wannan tsarin na turawa to ya kai kai kai resir ya kai ka zo daga ƙauye ya kai ka zama DG ka zama minister ka zama ka zama dipite ka zama wane ne ka zama shugaban ƙasa ta wace hanya duk ba irin aihuwar barkatakin bane ba a cikin waɗanda suka zama shugabannin ƙasashen duka wane ne wani wanda aka hayya'a aka tsara shi aka yi wannan ƙishi cewa zai zama shugaban ƙasa hukumullahi ne yutihi man yasha malikal mulki ne yutihi man yasha sai ya ɗauko wani daga ƙauyen ƙauyen ƙauyen ƙayau can ciki da ya an nutsu sosai inda ƙauyen aka tai da mota ma aka tsaya mutane su sun kewaye ta suna kallanta sai a ɗauko daga nan sai a kama ku ku da kuke ji da birnancin wani ya yi jarran da fa an riƙa biya mashi wisan mil firimar ɗin shi ɗan miliyan wace ce wane ne duk ku gama karatu kuma ku zo duka ƙarƙashin shi hukumullahi kai hankali da Allah kai dai abin da Allah ɗora maka na aiki na ibada kai na aikatawa kai neman abin da yake sababi ne ka ɗoka amma al'amari lillahi al'amuru min qablu wa min ba'ad na Allah ne daga kakkai katsalin da cikin al'amarin ubangiji subhanahu wata'ala waɗannan mutanen kahurai suna duk abin da za su yi saboda su ga cewa sun batar da mutane sun sabke su daga tafarkin Allah subhanahu wata'ala sun raba su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama za su rika ciyar da dukiyarsu su ba da lokacinsu su yi wane ne saboda su batar da mutane wanda wannan kuma akwai musallai da dama kahurai nawa suka bar kasashen suka zo suka zo cikin kasashen afirka da sauran kasashen duniya don tallata addinin kiristanci suna da yawa sun zo sun yi sun yi sun yi sun yi kuma allah bai rubuta abin da jahi ba za su ba da kudinsu su ba da wane ne su ba da wane ne su ba da wane ne kuma har yanzu ba bari suka yi ba har yanzu ba bari ba suka yi yanzu hudar da suke sama tsarin da suke sama a yau shine yaya za a yi ka zama kai musulmi ne amma musulmi mara mandabai da tsauran ra'ayi wanda shi ne a yau ake tallatawa a riƙa wane zahin shi ya yi yawa wacce zahinta ya yi yawa kai an ce duk abin da aka ce addini ka ce ka yi kayi to kaga daga nan an fara samun an fara samun matsala su suna su a samu musulmi mara zahi aka gayyace shi toci ya tahi aka gayyace shi ina ne zai tahi bi'a wajen bautan yahudawa zai tahi duk inda aka gayyace shi a shiga ai wane wane wane bai da matsala wane simple ne wanda shi ne mukarana ko kuma a ce wi'atul adiyan da ake fama na a nuna muku cewa ai ku zo ku haɗu ku yi ka kowa zargi kowa ka kowa imama kowa kana to wasu ayoyi a cikin qur'ani sai dai a fasa karanta su idan aka ce za a yi haka kaga ayar laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn maryam ko kuma laqad kafara alladhina qalu inna allaha salisu salasa wa qalat alyahudu uzair ibn allah wa qalat an-nasara masih ibn allah allati dhalika qawluhum bi afwahihim yudahibuna qawla alladhina kafaru qatalahum allah allah ya tsine musu albarka kaga ba za ta karanta ba kaga irin su uliya ayyuhal kafiruna ba za ta hadu ba saboda wai ba za ka ce mushi ma kafiri ba to da ka dan adam ka tsaya akan abin da yake addini shi addini al'amarin daga wajen Allah ya zo ba ni bane ko kai ko ke zamu ci a kaza ya kamata ai ko kuma a bar kaza a in muka tashi aikata aiki na ibada mu ma tiris muke ni Allah ya ce ni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ambata a lokacin daga nan ne zamu iya samu abin da zamu bauta wa Allah subhanahu wataala na'am
bismillahir rahmanir rahim was samaa'i dhatil buruj واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق na'am wannan sura sunanta suratul buruj idan aka ce kalma ta al-buruj kalma ce wadda take dauke da ma'anan an-nujumul izam yani manya-manyan tauraru wanda wannan manya-manyan tauraru kuma guda goma sha biyu ne wanda kusan su suke ɗaukan watanni guda goma sha biyu rana tana zagaye a cikin kowane ɗaya daga cikin waɗannan watanni guda goma sha biyu ko kuma waɗannan hanyoyi guda goma sha biyu a rana tana zagayawa a cikin wata a cikin ɗaya ta zagaya wata guda ta shiga ɗaya ta zagaya wata guda ta shiga ɗaya ta zagaya wata guda wanda an suka haɗu za su ba da watanni guda goma sha biyu shekara kenan wannan sura sura ce ta tamanin da biyar a jerin gwanan surorin alkur'ani mai girma sannan tana da ayoyi guda ashirin da biyu sannan kuma surar sura ce makkiya ta sabka a garin makka yani ta sabka kahin hijira saboda duk abin da ya sabka kahin hijira shi ake kira da suna makki wanda ya sabka bayan hijira ko da ba a garin madina bane sai a kira shi da suna madani a wannan sura tana daga cikin surorin da manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce wa mu'az in ya tashi yin sallah ya karanta wa mutane irin waɗannan surori saboda su suna da tsaka-tsakin su ba masu tsawo ba sannan kuma su ba gajeru ba ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da sama Allah ce wassama'i Allah yana rantsuwa da sama wace sama zatil buruj ma'abuciya buruji a ya'ani ma'abuciya tauraru masu girma abdullahi dan abbas yake cewa alburuj yace alburuj an-nujum sune tauraru to ubangiji subhanahu wata'ala ya yi rantsuwa da su sannan kuma Allah sai biyo bayan rantsuwar da cewa rantsuwa na biyu wal yawmil maw'ud sannan kuma Allah yana rantsuwa da ranan tashin kiyama shine ranar da aka yi wa mutane alƙawalin cewa za ta zo kuma tabbas za ta zo kowa ya gama abin da yake a nan gidan duniya za a zo a waye gari babu kowa ka allam yaghna fiha ka allam taghna bil ams kamar ba a rayu ba kamar jiya ba mu bane muka rayu za a zo a waye gari babu kowa kowa ya koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to wannan shine wal yawmil maw'ud ranan tashin kiyama kamar yadda Abu Hurairah Allah kadir da gare shi ambace haka sannan ubangiji ya kara da cewa shahidin ubangiji subhanahu wataala yana magana akan shahidin ai shahidin yashhadu da dukkan wani mai shaida da zai yi shaida wa mashhud kuma da abin da za a yi shaida akan shi to anan malaman tafsiri sun faɗi maganganu masu yawa akan wa shahidin wa mashhud wanda daga cikin waɗannan maganganun suke ambata cewa wa almashhud suka ce yawmal qiyama shine ranar tashin kiyama shahid din kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya aka manzalla ya zama ashahid suka ce fadar Allah subhanahu wataala fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida ubangiji subhanahu wataala yake cewa yaya labarin zai kasance a ran da muka zo ga kowace al'umma da mai mata shaida wanzu ina bika muka zo da kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ala haula'i shahida ka zamanto mai shaida akan wanda suka ce da haka a shahidu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan akan me za a yi shaida al-mashhud suka ce yawmal qiyama wanda shine ranan tashin kiyama shi kuma an Allah ke cewa zalika yawmun majmu'un وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود
ubangiji subhanahu wata'ala yake ta muhallu shahid zalika yawmun majmu'un lahun nas wannan rana ta tashin kiyama ita ce ranan haduwan al'umma gaba daya mashhud kenan ranan ranan da kowa sai ya zo kenan kowa sai ya zo a wannan rana shine ma'anar Allah wa shahid wa mashhud kenan mashhud yana nihi akan cewa rana ce wanda kowa sai halarto Allah ce zalika yawmun wa zalika yawmul mashhud wannan shine ranan da kowa zai zo wani baya wakiltan wani dole ki zo dole ka zo dole in zo dole mu zo gaba ɗayan mu kowa ya zo ya tsaya ya bada raskwana akan aikin da ya aikata a nan gidan duniya idan alheri ne ya tsira idan sabanin shi ne kuma kar ya zargi kowa zargi kanshi to akwai maganganu da yawa da malamai suka akan wa shahidin wa mashhud sai Allah yake cewa qutila ashabul ukhdud qutila ashabul ukhdud Allah yace Allah anci ma'abuta ramuna Allah anci ma'abuta ramuna waɗannan mutanen ma'abuta ramuna su wane ne to anan wajen bayanin cewa waɗannan mutanen su wane ne nan ma akwai maganganu da yawa wanda malamai suka yi amma ɗaya daga cikin maganganun a hadisin da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahabi wa sallam yake babu labarin shi hadisin suhaib radiyallahu anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala su waɗannan ma'abuta ramunan su wane ne kuma mi suka aikata aka la'ance su Allah ya ce ya tsine musu albarka manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kana malikun fi man kana qablakum ya kasance akwai wani mai mulki a cikin al'umman da suka gabace ku wa kana lahu sahirun wannan mutumin da yake da mulkin nan iya da wani boka wanda kuma ko a yau zaka samu tsarin masu mulki illa man rahima rabbuka wa qalilun ma sai wanda Allah ya ma rahama zaka ga yana da bokaye akwai wanda sai an tafi mali an dauko bokaye wasu a tafi burkina faso wasu a tafi cote d'ivoire daga can za a je a gayyato bokaye a zo a samu ta villa a sabke su su yi ta bokanci saboda shi minista ne saboda shi wane ne shi wane ne shi wane ne to wannan mai mulkin shi ma iya da boka da yake mushi bokanci kaga ta fir'auna da ya rika yanka banu isra'ila me yasa yake yanka su boka ne suka ce mashi ai akwai wani daga cikin waɗannan yaran da ake aihuwa shi zai zama to dalilin ta mulkin ka to zaka samu su da yawa wanda suke suke aikin aikin abin da ya shahi mulki da wahala ka raba su da bokanci da wahala ka raba su da bokanci a 2008 ina tunawa wata ra'a a labaru wasu wasu gidajen radio a anyami a nan simeciyar na yantala makwantaina yantala aka ce a cikin dare an kama wani mutum yana wanka da da jini a cikin wata ƙwarya kuma yana ga a dukkan alamun jami'an tsaro sun shiga cikin abun amma dai labarin daga nan ya bace to bokaye suna da salo daban-daban kuma bokaye kusan su ne a bakkan tahiyyar masu mulki da wahala ka samu mutumin da yake mulki wanda bai da bokaye sai wanda Allah ba tsaye za ka samu wani kamar dan uwa ne ma'ahalu suna ana ta yare shi amma daga ya samu wani matsayi sai ga ahe samu wasu shaidanu su rika cewa to dolewa sai ka tashi ka tsaya daga kaji ana sai ka tashi ka tsaya ma'ani sai ka tashi ka yi shirka ga Allah subhanahu wataala to Allah kiyaye wannan sarki iya da boka falamma kabira qala lil malik lokacin da wannan sarkin ya manyanta kafin wannan bokan ya shekaru suka zo mushi latijanta sai ya ce wa sarki inni qad kabirtu yace na girma abinda za a yi kenan na girma akwai alamar na kusa mi na kusa mutuwa da haka fab'as ilayya gulaman ka aika mini wani yaro uallimuhu sihra wa nazarin koya mushi bokanci kenan koda na mutu shi sai ya ci gaba fa ba'atha ilayhi gulaman sai aika mishi wani yaro yu'allimuhu yana karantar da yaron bokanci wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun duk lokacin da yaron nan yazo zai tayi wajen bokan nan akan hanyar akwai wani rahib wani mai bauta idan yaron yazo wajen mai bautan nan a hanyar tahiya ce fa qa'ada ilayhi sai ya zauna wajen mai bautan nan ya wani mutum ne mai bautan Allah subhanahu wataala akan addinin yahudanci a wancan lokacin kuma bawan Allah ne na gari saboda lokacin addinin shi da addinin addinin Allah akan tsarin kenan anda tsarin addinin annabi Musa alaihi salatu wasalam shine rahib kenan mai bauta to duk lokacin da yazo zai tafi wajen boka sai ya tsaya wajen wannan malamin nan sai ya tsaya saurari wasu abubuwa ai wani abubuwa na bauta faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa a'jabahu sai zauna wajen wannan malamin sai saurari maganar malam sai magana ya ta burge shi yanzu da ya zauna su daya sai zamanto kullum abu ya zamanto ɗabi'ar shi wa kana idza ata sahira marra bir rahibi wa qa'ada ilayhi duk in zai tayi wajen bokanci koyan bokanci sai ya tsaya wajen malam ya dan saurari abin da zai saurara in su kuma sai ya wuce wajen boka shi dai iya da malamai guda nawa kenan guda biyu ɗaya yana koya mai addini ɗaya kuma yana koya mishi bokanci amma shi dai bai san wanne ne wani amma dai magana malam ta burge shi wancan kuma sa shi akai to ana cikin haka yaro sai zaman to in ya tahi wajen boka ya latti saboda ya tsaya wajen malam fa iza ata sahira darabahu in yazo wajen boka sai boka ya kama shi bashi kashi fa shaka zalika ila rahib sai ya hudi wa malamin rannan da yazo yace malam tsayawan da nake anan ya jawo mini matsalan kaza da kaza in tayi wajen boka koyon bokanci na ana bani kashi fa qala sai wannan malamin wannan mai bautan yake ce mishi idza khashita as-sahira faqul habasani ahli duk in kaje wannan bokan ya so ya bige ka kace ai a gidanku ne aka tsira ka wa idza khashita ahlaka faqul habasani as-sahir idan kuma ka gidanku ne kai latti baka zo ba saboda ka tsaya a waje na in kaje gidanku za a baka kashi ko za a baka uba sai ka ce ai mai karantar da bokanci ya rike ka kenan an yi latti wajen boka sai ya ce a gida ka rike shi in yi latti a gidansu sai a ce a wajen boka aka rike shi kina ka yake musu fa baina ma huwa ala zalika yana cikin wannan al'amari na zuwa wajen malam da wajen boka kawai wata rana ya hoto id ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nasa sai zo wuciya wajen sama wata hanya sai iske wata katuwar dabba ta tsaya akan hanya kuma kowa kasa wucewa yaro sai yake to shikenan al yau yace yau a'lamu zan fahimci as-sahiru afdal amir rahim afdal tsakanin malam da boka wayehi wannan mai bautan da shi da boka wayehi yau zan gane kenan zai yi mi zai tajruba ya gane ina ka sa gaba shi dai malam burge shi bokanci kuma an saba a garin sa ana yi kuma daga gidansu aka tura shi cewa ya je a koya mishi bokancin nan wannan yaron mi yayi fa akhadha hajaran sai ɗauki wata tsakuwa faƙala sai ke ce Allahumma in kana amurin rahibi a habba ilaika min amri sahir ya Allah idan ka yi son al'amarin wannan malamin akan al'amarin boka faƙtul hadhihi dabba Allah a dalilin tsakuwan da zan je wa Allah ka kashe wannan dabbar hatta yamdi nasu har mutane su samu damar da za su wuce kenan an yaje heta in ta mutu kenan Allah ya yi son al'amarin mai bauta akan wa akan boka yaro ɗauki tsakuwa farama ha sai ya jiho tsakuwa faƙatala ha yana jiwa yake da wahala kawai dabba ya ta haɗe ta mutu kuma a gaban mutane wa madar nas sai mutane suka wuce fa'atar rahiba sai zo wajen malam ko wannan mai bauta fa akhbarahu sai bashi labarin cewa ga abin da ya faru malam yau fa qala lahu rahib sai wannan malamin sai ya ce wa wannan yaran yaro ka zo da ba abu ai bunayya ya ɗanɗana an taliyau mu afdolumin ya ce wallahi kahini kahini saboda aikin da kai ba aikin wasa ba ne ba wanda kuma yana nuna maka mai tawadu da rashin ɗagin kai da rashin nuna kaza da kaza alaƙan bayi da Allah alaƙa ce ta imani kawai faƙala lahun rahibu sai wannan boka afon wannan malamin sai ce wannan yaron yau lalle tabbas kahini qad balaga min amrika ma ara haqiqa amrinka ya ɗaukaka ya kai wani matsayin da gashi a yau har ka ɗauki wani ka dauki tsakuwa ka je hidabba ta mutu sai ce amma ka rubuta ka aje ka sani wa innaka satubtala sai an jarrabe ka ba kyale ka haka nan mallai ce shawar da nake baka fa inibtulita fala tadulla alayya in ana jarraba ana jarraban ka can ka je azabtar da kai a jarraba ka amma kakka gwada ni kenan malam yayi ya yi jan kunni a bar shi ci gaba da bautawa Allah subhanahu wataala wa kana al-ghulam yubri'u al-akmaha wal abrasa yaran nan daga wannan al'amari kuma ya zamanto duk wanda ya zo wajen shi a ya zamanto abras ne mutumin da yake da kuturta ko kuma mutumin da yake da kazuwa cutan hwata ko kuma abin da ya shahi abin ake kira shi da suna kora irin cinyewan gashi wa yudawin nasa min sa'irin adwa sannan kuma yana warkar da mutane daga sauran cututtuka gaba ɗaya da izinin Allah shiwa shi wannan yara ana cikin haka fa sami ajalisun lilmaliki an kana qad amiya a warkar da makahu zuwa shahi irin shi ido ya komo gurgu a taba kafa daidaita komi da komi da yana ta daidai sai wazirin sarki sai ji labarin an ce ai ga wani wani yaron da suka tura ya koyi bokanci bokanci shi ya girma yanzu gama abin da yake yi sai wannan wazirin sai ɗauko fa'atahu bi hadaya kasiratin ya zo mushi da kyaututtuka da yawa ya riko kyautan kaza kyautan kaza kyautan kaza faƙala sai yake ce wa yaron ma hahuna laka ajma'u in anta shafaitani yace duk abin da kake gani a nan inda zan hada in baka su gaba daya amma da sharadin ka bani lahiya yaro sai yace a'a inni la ashfi ahadan ni bana warkar da kowa ba ni nake bada lahiya ba innama yashfi Allah ta'ala Allah mai girma da buwa shi ke bada lahiya sai yaro ya ce wa waziri in fa in amanta billahi ta'ala da'autu Allah fa shafaka yace ka'ida ita ce in kai imani da Allah zan roki Allah Allah sai warkar da kai to ya zaka rika gani fa farai duk inda ka dan aukas ga sai inda zaka aje ta shi kuma yana cikin halim yana halim mukafta kaga wannan ai ba karamar dama bace ba kai waziri ya gawa shi wancan sarkin nasa yake cewa Allah ne shi hauka ne yake kawai waziri mi yayi fa'amana billahi ta'ala sai waziri ya ce wallahi na imani da Allah yaro ubangiji na naka na imani da shi ne ma ya roƙan mushi Allah kuma fa shafahu Allah ta'ala Allah sai ya warkar da wannan wazirin sai waziri fa atal malika yazo wajen sarki fa jalasa ilayhi kama yajlis sai yazo da ya shigo fada da sai an tashi an sa wani ya kawo shi ko kuma ana a hannunka mai sanda hannunka mara wane ne wace kawai waziri shigo fada taƙim taƙim taƙim taƙim kawai zo inda zai zauna kawai zo zauna faƙala lahul almalik sai sarki ke ce mashi a man radda alaika basaraka wa mai da maka ganinka sai waziri ya ce rabbi ya ce ubangiji na to shi kuma sarki shi shi ne allah a ganin kuma ya san shi ba shi ne da mashi ganin ba sai ce to awalaka rabbun gairi kenan kana da wani allah ba ni ba sai ji hawa sarki rabbi wa rabbuka Allah ubangiji na da ni da kai gaba Allah ne ubangijinmu fa akhazahu sarki yasa aka kama wannan wazirin falam yazal yu'adhibuhu bai gushi bai ran azabtar da shi ana gana mai wahala hatta dalla ala gulam har sai da waziri yace kai ni ma hoga yaron da yasa ne imani nan kuma imani na iya nan a tabbace to yanzu me za a yi a sarki ce aje a zo da yaro faji abil gulami sai aka je aka zo da yaro fa qala lahu al malik sai sarki yake ce mishi ai bunayya ya kai dan dana qad balagha min sihrika ma tubri'u al akmaha wal abrasa wa taf'alu wa taf'alu wa taf'al lalle dana sihirinka ya kai sihiri kai ka hima mai koya maka sihirin saboda kai ka kai matsayi kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza shi kuma ce tsohon har yanzu ba wanda yake warkarwa a wannan sihirin naka muna jin dadin shi faƙala sai yaro ya ce a inni la ashfi ahadan innama yashfi Allah ta'ala ba na warkar da kowa Allah ne ke ba su lahiya ni ba ni ke ba su lahiya to yanzu sarki ya san cewa fa an fahimci akwai wani Allah ban da shi sai aka kama wannan yaron shi ma fa akhazahu falam yazal yu'azzibuhu aka kama yaro ake gana mishi azaba ake gana mishi azaba hatta dalla ala rahibi har sai da yace kai ni ma ga malamin da musulunta da ni shi ko malin dama ya jan kunne ko ya ce ka a nuna shi amma da abubuwa sai kai abubuwa sai aka nuna malam sai aka ji aka kawo malam faji abin rahibi aka zo da shi faƙila lahu sai aka ce wa wannan malamin irji an dinika ko mu addininka na uwaye da kakanni ko mu abin da aka saba fa'aba sai ya kiya fada'a bil mishar فوضع بالمنشار في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه sarki yasa aka kawo C kun san C da ake yin katako aka kawo wannan C kin aka kama malamin nan aka dora sin nan a saman kanshi sai da aka raba shi gida biyu a gaban waziri kuma a gaban yaro hatta waqa shiqahu sun maji a bijalisil malik faƙila lahu sai aka zo da waziri aka ce to kaga abin da aka ma malam yaya kana tare da kayar na sarki ne Allah ko kuma kana na aka addinin yaro aka ce mashi irji addini ka komo addininka fa'aba shi ma sai kiya fa wudi al minshar fi mafriqi ra'sihi fa shaqqahu bihi hatta waqa shiqahu shi ma aka sa aka tsaga shi aka kama shi yana iwu aka tsaga shi gida biyu bangare shi guda biyu suka faɗi bangare daban-daban yanzu na uku su sewa sai yaro sun maji abil gulam sai aka zo da yaro yanzu yaro da aka zo da shi ci yaro an yi aiki da yawa kuma ana tsara an ya komo kaga al'amura za su yi kyau sosai tun daga matakin da aka ga ya kashe dabba ga shi yana barkar da kutare da makaihi da ware da guragu da sauransu sai ga to shi ba kashe shi za'i ba amma bari an mishi wata barazana in ya razana to an kuma bai razana ba shi ba ƙarshe aje a kashe shi wannan nan za mu tashi insha Allah ta'ala a gobe idan Allah subhanahu wataala ya nuna mana lokaci ya ƙare kenan yanzu za mu dakata insha Allah kenan za mu je ƙarshen kissa za mu ji dalilin da ubangiji subhanahu wataala ya sa Allah ya ce qutila ashabul ukhdud an tsine wa ma'abuta ramuna su waye ma'abuta ramunan nan shine wannan sarkin abin da ya yi a dalilin musuluntar mutanen gare shi gaba ɗaya kamar da za mu ji a gobe insha Allah ta'ala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله Oh.